الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الشارك الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya da mu yau biyar ga watan Ramadan hijiran manzon Allah alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in a daidai lokacin da muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka wanda insha Allah subhanahu wataala a yau za mu tashi a daga inda muka tsaya jiya mun karanta aya na tara, wanda Allah ta'ala ke ce yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون شاء الله وزام تاتي آية نكبة على الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين آه في الله سبحانه وتعالى يكاو بيان الجهاد بيان ياجي كده Allah yana umarni masahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa a da an yi muku umarni dangane da ku yi haƙuri Allah ya ce muku idfa billati hiya ahsan Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa'fu anhum wasfah sun a makka kenan Allah ya ce wahjurhum hajaran jamila lasta alaihim musaitir to da aka zo Madina kuma ba za a ci gaba da irin wannan wato haƙuri kafarai su ci gaba da cin kashi wa musulmi su ci gaba da cutar da muminai ba a madina ne Allah subhanahu wata'ala ya saukar da umarni na yaƙi wanda an rawaita daga rabi ibn anas ya ce an rawaita daga sayyidina abubakar ne siddiq radiyallahu anhu ya ce farkon abin da ya sauka na umarnin yaki shine uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu to farkon abin da ya sauka kenan daga umarnin jihadi dan in ba mu manta ba mun karanta wasu bayanai a baya wanda ke ishara da cewa sayyidina rasulullah ya sha wahala sosai a gurin kafirai ya sha fama sosai ya sha zagi ya sha ƙazafi ya sha zambo babu irin abin da ba a yi wa manzon Allah ba amma duka yayi haƙuri ya kau da kai sabila da yadda Allah yake rarrashin sa fasfa Allah yana ce masa fafu anhu wasfa kai kai musu rangwame ka yafi kai haƙuri ya rasulullah an sai da manzo Allah ya bar Madina ya bar garin Makka an ce manzo Allah ya bar garin Makka yana son Makka sosai yana waiwayawa idonsa na hawaye Allah yana rarrashin ka yana cewa innal ladhi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'adik ya rasulullahi kai hakuri wanda ya fardanta maka alqur'ani zai mai da kai gidanka wanda ya sauka maka da qur'ani zai dawo da kai masaukinka a kwana a tashi Allah na rarrashin ka da irin su walal akhiratu khairul laka min al-ula abinda zamu baka daga ƙarshe ya fi irin abin da ka gani da farko wala sawfa yudika rabbuka fatarda to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tararra shi to amma bayan maza Allah ya hijira zuwa Madina musulunci ya samu wani bunƙasa daban markaz na musulunci ya tashi daga Makka ya koma Madina musulmai kuma sun haɓaɓɓaka suna ƙara yawa suna ƙara yawa kabila da su mutanen Madina sun mika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuya ne dan dan so dan soyayya tun kafin su ganshi suke ma suke kaunansa suke son sa sosai sosai tun kafin ya iso da suka ji labarin zai zo Madina mun ji yadda aka faɗa mana yadda suka yi cinturundu suka yi dafifi suka cika hanyoyi matasa da dattawa da mata mata suna huda suna suna waƙe-waƙe na marabtan maza Allah sallallahu alaihi wasallam suna tsala albadru alaina min saniyatil wada'i wajaba shukru alaina ma da ali lahi da'i to su mutanen Madina sun miƙa wa manzon Allah wuya ne saboda tsabar soyayya su ne al'ansar su to anan ne da maza Allah ya koma Madina musulunci da ya daɗa haɓaka ya hayayyafa to anan ne Allah ya yi umarni wa manzon Allah dangane da mai da martani wa kafirai Allah yake wa qatilul ladina yuqatil wa qatilu fi sabilillahi alladina yuqatilunakum wa la ta'tadu ku yaki waɗanda suke yakan ku ya rasulullahi ka faɗa masa habbanka ku yi yaki fi sabilillahi a tafarkin ubangiji wa za ku yaƙa alladina yuqatilunakum waɗanda suke yakan ku dan manzon Allah bai fara yaki ba sai da aka yake shi dama manzon Allah ba da yaki ya zo ba manzan Allah ba da yaƙi ya ya ya shugabanci duniya ba manzan Allah ba da yaƙi ya yaɗa musulunci ba ya yaɗa musulunci da halaye ne kowace masarauta kafin a ɗaga takobi akan ta sai an tura mata da manzo sai an tura mata da ɗan aika misali za mu ga manzan Allah ya yi wasiƙa zuwa ga Najashi ya yi wasiƙa zuwa ga Kisra ya yi wasiƙa zuwa ga Kaisar ya yi wasiƙa zuwa ga manya-manyan ƙasashen ƙasashen duniya da ya wasiƙa ma najaji najaji ne ya sumbanci wasiƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don girmamawa annabi ya ce Allah ya karfafi daulansa shi kuwa kaisara da aka tura masa da wasiƙan manzon Allah sai ya yaga manzon Allah ya ce Allah ya yaga daulansa kamar yadda ya yaga wasiƙar akwai zamanin shi dina Umar bin Khattab aka yaga daular daular nasu aka yi kata-kata da ita aka je aka kashe wato jagora na na na wannan lokaci din bayan an kashe shi aka kwace masarautar ta da masarautar musulunci wanda dama tuntun Allah ya yi albishir wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shine dalilin da yasa sai da tuna Amina alaiha salam lokacin da ta aiki maza Allah sai ta ga haske ya haska mata katangun Rum da katangun Kisra alaman da ke nuna cewa sarautan wannan wato shugabanci na wannan abin da ta haifa zai mamaye kisara zai mamaye kaisara to maza Allah bai yaki kowa ba bai daga takobi akan kowa ba sai da aka daga takobi a kansa kuma idan mutum ya daga ya albadi'u azlamu aiko aka suke cewa wanda ya fara shine azzalimi to wanda shi kuma aka yi masa abu ya mai da martani sunansa adali ba azzalimi ba sunansa adali to yanzu ne Allah yana masa umarni su mai da martani udina lil ladina yuqatiluna ko kuma waqatilu fi sabilillahi alladina yuqatilunakum ku yi yaki a tafarkin Allah alladina yuqatilunakum wanda suke yakan ku amma wala ta'tadu kada ku kada ku ketare iyaka kada ku ketare iyaka akan yara ku kakkashe yara yara ko kwa mata ku kakkashe mata ko tsofi domin an iyakanta an ce idan wato aka yaki wata gari to ga ga yadda za a yi ga iya wa'inda za a yaka ga wa'inda ba za a kashe su ba an ce ba a kashe yara ba a kashe tsofi ba a kashe mata sannan kuma ba a kashe arruhban malamai na nasara ba a kashe wannan duka yana daga cikin insafi da adalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda suke cewa suna yin jihadi ne suna da'awan wato cewa wai suna kwaikwayon jihadi ne ai jihadin ya bambanta da na manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin jihadi ne da umurni umurnin nan kuma shine umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami wa yuqimu salata wa yuti zakata wa yuhajju al-bayta fa idza fa'alu dhalika atimuni li ima'ahum ko wa amwalahum illa bi haqqi al-islam ita an ce an yi mun umarni na yaki mutane har sai sun ce ne har sai sun ce la ilaha illallah idan idan mutum ya ce la ilaha illallah babu ruwanka da shi ko me yake yi ko me yake cewa ko da kuwa mutum zai ce ya bar sallah to bai fita daga musulunci ba fa idan da mutum yau zai ce ya yarda ya bar sallah to bai bar musulunci ba idan dai ana shari'ar musulunci za a nemi wannan mutumin ya tuba idan bai tuba ba zuwa kwana uku da a saukar da haddi a kansa kaga kuwa da ba musulmi bane shi da ba da a saukar da haji a kansa ba da a saukar da haji a kansa na kisa idan an kashe shi kuma za a birne shi a makabartan musulmi ba za a kai shi makabartan kafirai ba Allah baya kaunan wani ya fita daga cikin da'irar la ilaha illallah in ya tubu Allah baya so shi yasa zagin mutane domin kuna da sabanin fahimta da su wannan babban kuskure ne ko ka ce wa mutum kafiri wallahi kafir ta musulmi shine ya kai mu cikin musibu da yawa kafir ta musulmi kafir ta musulmi shi ya kawo dukkanin ta'addancin da ake fama da shi kuma da kazo ka ce wani kafiri ne wannan da kace masa kafiri kana nufin jininsa ya halatta daga lokacin da ka samu daman karfin makami a hannunka za ka far masa a matsayin shi kafiri ne bayan wannan nan ya ce la ilaha illallah ya ci dubbai duk sabanin fahimtar da kake da shi tsakaninka da wani tsakaninka da wani tsakaninka da wani to ka kiyaye ka ce ma wannan mutum kafiri ka kiyaye matuƙa kwarai da gaske annabi ya ce man qala li akhihi ya kafirun faqad ba'a biha ahduhuma wanda yake ma dan uwansa musulmi kafiri a tsakanin su biyu akwai kafiri idan shi ba kafiri bane to wannan kafiri ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan wato jumla ita take mai da mutum ya zama musulmi daga nan babu wani abin da zai fitar da shi daga kofar musulunci har sai idan shi ya ce ya bar musuluncin faufaufau kuma ba a yin hukunci da musulunci ballantana a zantar masa da hukuncin kisa shi kenan ya zama kafiri amma babu igiyan igiyan aljanna a hannunka ko igiyan wuta babu da za ka ji wani hali har yana ce kai min shi wuta ana ja masa aya na ce ala ramma kai min shi wuta kai shi wuta kai shi wuta ko ya ce la ilaha illallah za a kai wuta a kafirta shi ina yawan kawo mana kissan Usama ibn Zaid radiyallahu anhu Usama ibn Zaid babban sahabin manzon Allah annabi na son sa kwarai da gaske akan ce masa hawari wa rasulillahi wa ibn hawari wa rasulillah shalelan annabi annabi yakan daga sidna usama ibn zaid da shi da sidna husayn yace allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma allah ina son wa'annan biyun fa so kaga san annabi yana da tsada to da kansa yace ma usama ibn zaid yana son amma me ya faru da usama ibn zaid yaƙi annabi ya tura da aka tafi yakin Usama ibn Zaid ana cikin yakin sai ya ga wani mutum ya rufe fiskansa yana tsuya cikin musulmi sai ya kashe musulmi sai ya koye masa wato takwabinsa sai zaman to kamar munafiki ne shi kenan kafiri ne amma ya shigo cikin rigar musulmai yana ta karkashe yana ta karkashe har sai da ya kashe wasu jama'a a ruwayan ya zo hatta katala nafaran min ashabi rasulillahi ashe da ya kashe wasu jama'a daga sahabban manzon Allah a larabci idan an ce nafar jama'an da suka shige biyar amma ba su karasa goma ba sidna usama ya gan shi da ya gan shi zara takobi zai kashe shi da ya zara takobi sai wannan mutum ya ce la ilaha illallah sidna usama bai bar sai kara kansa bayan an gama yaki an dawo masu ba da labari suna ba wa manzon Allah labarin abubuwan da ya faru gurin yakin sai wani yace ya rasulullah sahabin ka usama ibn zaid ya ga wani mutum da ya ɓuya cikin sahabbanka ya kashe wani ya kashe wani ya kashe wani da ya gan shi ya daga tafabi zai kashe shi sai ce la ilaha illallah kaga dai iyaka kenan aka ce annabi shi ya kashe maka wani ya kashe maka wani ya kashe maka wani amma da ya ga an daga tafabi za a sare shi sai ce la ilaha illallah amma usama bai bar ba sai kashe shi sai aka ga fuskan annabi ya canja alaman wannan magana ya yi girma a hadaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace a qataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah annabi yace a nemo Usama aka nemo annabi yace ka kan shi bayan yace la ilaha illa Allah jama'a la ilaha illa Allah eh rak ya fada sai rak a qataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah yanzu ka kashe shi bayan yace la ilaha illa Allah ibn Usama yace ya Rasulullahi inna ma qala khawfan min al-silal ya faɗa ni yana tsoron makani yana tsoron kan na kashe shi ba dan Allah ya faɗa ba ya Rasulullah annabi yace a fashaqatta an qalbi ka tsaga zuciyansa ne kaga ya faɗa dan tsoron maki ne ko kuma ya faɗa domin gaskiya ne yanzu ranar lahira yaya za ka yi idan la ilaha illallah ka ta zo yaya za ka yi da ita jama'a la ilaha illallah daya bai taba sallah ba bai taba azumi ba bai taba hajji ba bai taba istighfari ba bai taba aikata komai na nagarta ba amma la ilaha illallah daya ta saka manzon Allah ya fusata akan kashe shi da akai sai da manzon Allah ya fusata da ya sauke haddi akan Usama ibn Zayd akan wannan mutum shi daya da ka kafa musulmi baya da amfani sabanin fahimta da akwai tun tuntuni akwai sabanin fahimta tsakanin sahabbai akan masail da yawa misali a daki wannan matsalan ganin Allah idan Aisha ta ce annabi ya ga Allah sidna Abdullahi ibn Abbas ya ce sidna sai da Aisha ta ce annabi bai ga Allah ba sidna Abdullahi ibn Abbas ya ce ya ga Allah amma bai jawo komai ba haka idan ka zo mazahibu za ka ga akwai bambancin fahimta da yawa amma ba bai jawo tafsir ba shi dama tafsir an same shi ne daga gurin kawariji kawarijawa su ne suke kafarta musulmi ta halatta jinin musulmi dan haka wallahi idan ba a yaƙi aqidan kafarta musulmi ba to ba za a rabu da ta'addanci ba aqidan kafarta musulmi kuwa yana cike cikin littafin muhariya wannan ba kaza shi ke yi ba idan an ɗauko ƙarar za a gani Muhammad ibn Abdul Wahhab da kansa ya je fahimtar sunnan na yaki da kansa ya tafi Karbala a Karbala sai da aka kashe mutane sama da talatin waye ya jagoranci yakin Muhammad ibn Abdul Wahhab a kabarin a jikin wato kabarin Sidina Hussein sai da aka kashe mutane sama da adadi aka ba aka balla kofan kofan kofan wajen kabarin Sayyidina Hussein din aka je a Najd aka dawo akwai kabarin wani wani dan uwan Sayyidina Umar wanda aka kashe shi shahada a gurin mutane suna zuwa suna addu'a a gurin suna neman albarka a gurin da hannunka ya je ya fasa kabarin tun a lokacin suka bada fatawar cewa a rushe kabarin annabi sabila da ana zuwa gurin ana yin bauta wannan dukka yana daga cikin abubuwan karantarwar wahabiyya yana nan cikin littattafan su birjik to yakin da manzon Allah ya ya bambanta da irin yakin da wasu suke yi da sunan ɗaukar kalmar musulunci ya bambanta Allah ya ce idfa billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حد عظيم فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله sabila da haka abin da nake so na fahimtar da mu karkashin wannan ayan annabi bai daga takobi akan kowa ba sai da aka daga a kansa annabi bai kashe kowa ba sai da aka kashe masa sahabbansa da ba adadi kuma annabi ya yi haƙuri ya yafe kai karshe sayyidatuna hindu matan abu sufyan kowa ya san ta'addancin da sai kafin ta musulunta amma bai hana annabi ya karbe ta ba shi kansa wahatin kowa ya san shi ne ya kashe sidina hamza saiful lahi babban manzon Allah wanda shi ne farkon wanda ya bada kariya wa manzon Allah akan annabtansa da risalansa yace ya ji ya ji manzon Allah kuma babu wanda ya ishe taba manzon Allah annabi babu da wanda yake ji a duniya lokacin da sidina hamza ya mutu kamar sidina hamza amma haka aka kashe shi bayan an kashe shi aka farka kirjinsa aka ciro hancinsa aka ciro zuciyarsa aka gasa aka yayyanke kunnensa aka yayyanke hancinsa amma wanda suka yi wannan aika aikan da suka zo suka miƙa wuya ma Allah suka ce la ilaha illallah annabi ya basu ya kyale kuma sahabbai ne kuma baka isa ka zage su ba idan dai kana kiyaye kima sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم سياقي أتفرتن الله أما وأن بسكي يا قوم ولا تعتدوا كذا في شرعية إن الله لا يحب المؤتدين الله بايا سما في شرعية أن شي ونن آية تاسو كني دنجني لصلح الحديبية الحديبية a shekara na shida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mafarkin an ce lallai zai zai zai yi umara a shekara annabi ya fita da shi da sahabbansa suka tinkari makka a daidai wata rijiya da ake kiranta hudaybiya to anan wato mushrikai suka ji labarin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa makka daga nan sai suka shirya suka ce manzon Allah ba zai shigo makka ba suka ce ba su yadda ba babu yanda za a yi duk duniya sun san abin da yake tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na na na hayatu wato na na hatsaniya da yaki yau daya a ce manzon Allah ya shigo cikin kasan su ba su yarda ba su ba su ba za su yarda a musu wannan cin kasan ba aka buga aka rawa suka ki annabi ya tura sidina Usman ibn al-Affan domin ya sanar da su cewa annabi fa shi ya zo ne domin yayi umara ba ya zo ne don yaki ba sai labarin ma zo cewa an kashe jirgin na Usman ko anan ne annabi ya tashi yace ku yi min mubaya anan ne aka yi bai aka ridwa yace ku zo ku yi min mubaya shine wanda Allah ya ce innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wanda suka zo suka maka mubaya'an nan wato suna mubaya'a ne ma Allah kuduran Allah yana sama da hannayensu. Da dina Umar ya fita cikin hayyacinsa, ya baya Rasulullah, wai shin kai ba ba kai ne Muhammadu Rasulullah ba? Ashe kai ba manzon Allah ba ne, idan dai har kai manzon Allah ne, sai mu shiga kawai. Ya je zai wurin shi dina Abubakar ya ce, wai shin annabi Muhammadu manzo ne, in dai shi manzo ne na gaskiya, to za mu shiga. sayyidina abubakar ya rarrashe shi yake masa ka dawo hayyacin ka san abin da kake faɗa duk yadda annabi yayi haka muka yadda kuma haka muka bi kuma haka muke bi in annabin bai shiga ba shi kenan kuma mun gaskata shi annabin ne shin annabin ya ce maka wannan shekaran ne dole za a shiga da yace za a shiga abin da na umar ya koma daga nan zuciyarsa ya sauka yayi sanyi kuma sai aka ce sai da ya ta istighfar yayi ta azumin sabila da yanayin da ya shiga a wannan ranar na fusata sai sa duk wani dango da zaka zo na narkewa a manzon Allah in ka zo wajen sayyidina Abubakar ka ƙara tafiya ba ka ƙare in ka zo wajen sayyidina Abubakar ka ƙara tafiya ranar da annabi yake yayi miraji zuwa sama Abu Jahal cewa yayi mun samu abin da zamu bace su gaba daya gungun jama'a suka zo gidan sayyidina Abubakar sai da sayyidina Abubakar ya fito me ke tafi da ku kana da labarin abinda wato yake gudana a gari kana da labarin abinda ya faru da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai yace wani abin cutarwa ya same shi dai sai suka ce a'a biya dai ya ce ya tafi kudu Jerusalem ya yi sallah a can daga nan kuma ya tashi ya tafi saman sammai kuma ajiyan ya je kuma ajiyan ya dawo sidna abubakar yace a wakala zalika ya faɗa tabbas sai suka ce ya faɗa sai yace in qala zalika faqad sadaqa in ya faɗi haka na gaskata shi kuma yayi gaskiya shi baya binciken komai idan dai an ce wannan lamari ne na maza Allah to baya bincike sidna abubakar radiyallahu anhu haka ce daga karshe ne a hudaybiya din manzon Allah da ta baya son zubar da jini shi idan da manzon Allah ya ce da a shiga da a shiga amma sai suka nemi sulhu aka yi wasu rubuce teniya tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka ce a cikin rubuce teniyan da aka yi na neman a zauna lafiya tsawon shekara goma babu yaki tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum daga gurin su ya tashi ya je gurin manzon Allah annabi zai dawo da shi amma idan mutum daga gurin manzon Allah ya je gurin su za su rike shi ba zai dawo ba kuma kowa wanda yake da ta je bukaci idan da ɗansa abun manzon Allah annabi ya mayar masa da kansa haka duk ya faru annabi duk ya karba sabila da annabi ya san abin da zai faru shekara mai zuwa ranar fatu makkata ya san ranar za a baje su ranar kafirci da da shirka da bautan dodo ranar zai kare to annabi ya riga ya san komai da annabi ce duka in yadda shi ne aka yi rubutu din aka ce mai rubutun sai dina ali ne a rubutun aka ce dina ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim hada ma salaha muhammadur rasulullah qur'an wannan shine abin da sayyidina rasulullah yayi ahada ko ko salaha kamar yadda aka kawo a mabambantan ruwaya wannan shine abin da sayyidina rasulullah yayi na sulhu ko kuma na alƙawari tsakaninsa da quraishi haka ce jakadan kafirai wasu sun ce sahalu ne ko ko suhail sai yace wannan bismillahir rahmanir rahim din bamu san shi ba mu wannan bamu san wannan yaran ba bamu san wannan ma'anan ba annabi yace masa ibna ali goge ibna ali goge sai ta ce wannan ibara ma na kaga ma ahadu muhammadu rasulullahi ba mu san shi a rasulullahi ba da mun san shi a rasulullahi da ba ku zo ga wannan jayayyan ba mun san cewa Muhammadu dan Abdullahi sai da na Rasulullahi ya ce masa dina Ali goge dina Ali ya tsaya dina Rasulullahi ya ce goge wannan fa akwai abin lura a nan fa akwai abin lura ne jima sai dina Ali da aka ce ya goge bismillahir rahmanir rahim sai ya goge dan dama bai san wannan halaran ba amma da aka ce goge Muhammadur Rasulullahi umurni manzon Allah ya masa yace wallahi ya rasulullahi wannan hannun ba zai goge Muhammadu rasulullah umurni aka masa amma saboda girmama manzon Allah yace hannuna ba zai goge sunan ka ba ya rasulullah aka ce sai da kansa ya goge ya saka Muhammadu ibn Abdullahi din wannan yana daga cikin yanda yanda sahabban annabi suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke suke kamba malamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sai aka ce da sahabin ya koma gurin su gurin Quraishawa yace musu gaskiya ba za ku iya da Muhammadu ba yace ba za ku iya da shi ba yace wa laqad adartu kisra wa mulkahu wa kaisara wa mulkahu wa najjashi wa mulkahu naje fadan kisra naje fadan kaisara naje fadan najashi amma ban taɓa ganin wanda jama'ansa suke girmama shi kamar wannan Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam yace ku sani fa ba su bari kafin sai sauka kasa suke tadewa su shanye ba su bari ruwan alolan ya kida a kasa suke tarewa suna shafawa ya kaduna an yaqtadu ala wudu'i kai kace da su yaki ne akan ruwan alolan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma idan annabi na magana kai ka ce sun tsuje sauka a kan su ka annama ala ru'usihim at-tayy kai ka ce sun tsaye ne a kawukan su sabon mutuwa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yanzu yanda sahabbai suke irin wannan girmamawa wa manzon Allah wani ke kike ya je ya kai musu da su da annabi da suke ba tunin za ta kai shi lahira ba tunin za ta tura shi kan ya je ya ba mu azra'ilu labari ya je kuma da kiru da munkari su ba shi labari dan yana zuwa kamari dai ya arba da manzon Allah su ce ma za ta qulu fi hadha al-abd me kake faɗi dangane da wannan bawa ba yana ce bai fita ba to nan zai fara ya ba su amsa ma za ta qulu fi hadha al-abd me kake faɗi dangane da wannan bawa kaga ko idan ire-iren mu ne mukan haika ya tuce a gaban mu hada rasulullah wannan shine abun kaunan mu wannan shine masoyin mu wannan shine kaza wannan shine kaza annabi zai shafa laifukan mu gaba daya daga nan kuma mala'ika ya ce kai baccin angwaye ba za mu iya da kai ba amma idan fa kaje suka tambaye ka waye wannan to daga nan me ce annabi da shi da kowa ɗaya suka wallahi daga nan da daga nan zai san girman Allah daga nan zai san girman manzon Allah daga nan zai san abun ba ɗaya ba to shi ne to a wannan yakin hudaybiya ne aka ce dangane da haka ne Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaki tafalkin Allah wato wa za ku yaƙa alladhina yuqatilunakum wanda suke yaƙan ku wanda suka zara takobi a kanku wala ta'tadu kuma kada ku ketare iyaka inna allaha la yuhibbul mu'tadina Allah bai san masu ketare iyaka shine malamai suka ce wato al-i'tida'u ana nufi shine kashe kashe yara hakan nan da kuma kashe malamai na yahudu da nasara haka ko kuma makamantansu sannan daga cikin abin da aka karba daga imamu malik imamu malik ya ce idan aka je yaƙi a ko ina ne ba a kashe mata ba a kashe yara kuma ba a kashe malamai kuma ba a kashe mamaye hakan ya tabbatar da wannan fahimtar nasa ne dangane da hadisin da aka karba daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wanda aka ce hadisin ya daga abdullahi ibn abbas ne radiyallahu anhu ko ko me hadisin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gani ra'ati ba'din ba'd magazihi imra'atan maqtulatan ya ga a shakin ya yakin wata mata da aka kashe ta fa kari hazalika sai manzon Allah yake haka yace kar a sake kashe mata a bar kashe mata gurin yaki wa naha an qatlin nisa'i wa sibyan yace kada a kashe mata kuma kada a kashe yara wannan duk yana daga cikin alfarma irin na musulunci da kuma yadda musulunci yake kiyaye haƙoƙi shi musulunci baya kasa kowa sai wanda yayi taurin kai shi yasa ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Makka ma yace ku tafi an yafe muku bai ce ba kowa ya zo ya musulunta dole ba yace idza bufa antum tulaqa ku tafi na yafe muku duk abin da kuka yi nan da ƙetare iyakan nan da kuka yi duka an yafe muku ba a kashe kowa ba sannan kuma a gurin kafin a je ga manzo Allah ya yi dawafi ana shigowa aka ce manzo Allah yake wanda ya gudu ya buya a gida sara wanda ya shiga ɗakin Ka'aba kar a kashe shi wanda ya tafi gidan Abu Sufyan ma ba za a je a kashe shi ba wanda bai dauko takobi ba ma ba za a kashe shi ba shikenan kaga kuwa ranar babu kisa kenan shine aka ce sayyidina Abdullahi bin Rawaha ya kama yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce al yawma nadribukum ala aqabikum darban yuqimu yuqilu yuqilu al hama an matilihi wa yudjilu al khalil an khalilihi yace yau za mu buge da maki a kawo kanku yau za mu raba gangan jiki da kai yace dukan da za mu yi zai saka abokin ya gudu ma abokinsa masoyi ya gudu ma wasu wa masoyinsa aka ce dai yana yin wasu kalmomi masu ya san wato jeri na baitocin suna da yawa idna umar ya tantare shi shi kai a fi haramin lahi wa bayne da rasulillahi a gaban Allah a cikin harami za ka na yin waka annabi yake da abu ya umara fa inna zalika ashaddu alaihim min waqin nabat yace bashi ya umar kasancewa wannan kalmomi da yake ya fi muku ya fi muku sukan maki zaki ya ci gaba da wakan sau ya ci gaba da wakan sau sai ya ci gaba da gaggagowa yana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce wala ta'tabu inna Allah la yuhibbu al-mutaqin kada ku ce tarayya ta Allah bai san masu ce tarayya na'am
واقتلوهم حيث فقفتموهم واعصدوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين
واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين الله يتيك بدأ أمري ومزار الله صلى الله عليه وسلم واقتلوهم حيث تقفتموه وكشف أدو يدك كهدوك أدو يدك كل وكشف وتزنتي wato wannan aya an shafe ta amma wasu sun ce kuma ba a shafe ta ba sabila da Allah subhanahu wata'ala yana umarni da cewa idan sun fito da gaba da adawa dan an ce farko Allah subhanahu wata'ala ya halatta yaki da dalili da babu dalili sai yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gazwatu badr a yakin badr ko ko a yakin badar ma manzo Allah ba ya fitin ne domin ya yaki kafirai ba ba ya fitin ne domin ya yake su ba ya ji labarin cewa ga sunan karabkan su na kasuwanci sun dawo daga kasuwanci sai manzo Allah ya ce to wasu sahabbai suka ce ya Rasulullahi da akwai dukiyoyin mu da muka bari a Makka wanda suka kwashi akwai kazan mu akwai kazan mu dan haka ya Rasulullahi da mu sara karabkan nan a maimakon dukiyoyin mu manzo Allah ya amsa wannan shawara aka tura za a tara karafka sai karafkan suka canja hanya ba a ma samu an kama karafkan ba sai labari ya isa masu Abu Sufyana da jama'an su gaba daya su Abu Jahal sai suka fito da suka fito sai da suka zo da sai suka ji labarin cewa ai karafkan su ma ba a kama ba karafkan sun sun tsere sun yi wani hanya sai Abu Sufyana ya ce tunda karafkan mu sun sun kubuce ba a kama mana ba mu koma gida abu jahal ya ce ne yace wallahi ba za mu koma gida ba na rantse da lata da uzza in kaga wanda ya koma gida to sai dai in za a bashi madubi a bashi sandu ya zama mace dan haka sai mun je yau mun mun rabarbaci wani ya kira sunan manzon Allah yau sai mun sha giya an mana kiɗa mun rawa ayya ranan kuwa jahannama tana jiran sakuwa aka aka tafi filin yaki aka gwamza to a ranar ne ba suka tabbatar da waye ce na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari yana faɗa mana dangane da jihadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce ra'at quluban idha an ba'u bi tafihi ka nab'atin adfalat gumlan min al-ghanam wa dul sarar fa kadu yabduna biha ashla ashalat ma al-isban wal raqam yace wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'at qulubal ida an ba'u bisati abokan gaba zuciyarsu ya jijjiga sabila da labarin turo manzon Allah kana ba atin kai ka ce wata zakanya sai ajifalat da ta da ta yi jiran mikiya abu mulan min da ganin wani garke na raguna wani irin watsewa da su kenan da su watse ne kamar tashin tsuntsaye to a ranar yakin badar sun ga wato girma irin na manzon Allah dan a ranar sai da aka turo mala'iku dubu goma sun suka zo sai manzon Allah ya ce nabiyyu rahmatu ke in ba da nabiyyu rahmatu ba ai mala'ika dai idan aka turo shi kadan sa dake banda duniya gaba daya amma mala'ika dubu goma aka turo mala'ika ihu yake yi duniya ta kare aka turo dubu uku daga farko aka ce sun sai dubu biyar daga karshe Allah yake dubu goma shur aka turo su aka ce ba kuma irin halin ku na mala'iku za ku yi ba a'a yakin ma sai da aka koya muku Allah ce wani rubu fauka al'anati ku bigi saman kawuka shi yasa sahabbai suka ce yanda muke gane kisan da da muka yi da kisan da mala'iku suka yi idan muka ga an tera saman kai to nan ne muke gane wannan kisan ba na mala'ika sai da Allah ce wani rubu fauka al'anati a bigi saman wuyaye a bigi saman wuya mala'iku dubu goma suban da wannan ranar ne Allah ce ma annabi aiwa ma ramata idza ramata walakin Allah rama wanda wallahi da wani ne ya faɗi wannan kalma dai dangane da yawa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an ce yayi shirka da an ce yayi shirka annabi ne ya yi tsakuwan ya jefa Allah ya ce ba kai ka jefa ba ni na jefa shi ya jefa da hannunsa ya watsa da hannunsa Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita bai ce wa ma ramaita hina ramaita ba bai ce wa ma ramaita lamma ramaita ba wa ma ramaita iz iz azzarfiya lokacin da ka jefa kai ne amma kuma ba kai bane ni ne ta Allah ya za ka yi ta gane wannan to ma'ana duka sifofin annabi sifofin Allah in annabi ya kalla abu to ya kalla ne da kallon Allah idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba abu to ya taba ne da tabawan ubangiji wannan shine kadai ya dibu tsakuwan nan ya watsa masajirai ke shahatul wujuh shahatul wujuh kafirai sama da ɗaruruwa kusan dubu tsakuwan nan ya cika idan su fal aka musu niƙan masara aka kashe saba'in aka ribato saba'in aka taho da su daga cikin wanda aka kashe akwai shi gogon da yake cewa ya sai jajiya kan yi kiɗan to akwai shi a ciki abu jahal akwai su ati dan wajib akwai shi a ciki akwai manya manyan kafirai fa za Allah sallallahu alaihi ya ya zo ya tsaya akan gawawwakin su yace hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan shin kun samu abin da Allah ya muku alƙawari din wanda kuke gaggawa da shi kun samu sabai suka ce ya rasulullahi ai sun mutu ba su bi annabi yace ma antum bi asma'in ba ku kai ku ji ba sun fi ku jin abin da nake faɗa sarai to a ranar ne suka ga bugun kaɗan ne a ranar badar haka a ranar uhudu usair yana cewa sal hunainan wa sal badaran wa sal uhudan rasulu hattin lahum adhamin al wakhan ka tambayi yakin hunaini ka tambayi yakin badar ka tambayi yakin uhudu wallahi babu yakin da aka taba rubuta manzon Allah babu yakin Uhud ma jijjigan da sahabbai suka gani ba wai rubu ba wai hazima bace ba hazima bace an yi musu ishara ne an musu jarrabawa ne saboda saba ma ubannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba hazima bace ba hazima bace Allah ce waqtuluhum haythu sakittumuh ku ya ku kashe su a yanda ku a duk yadda kuka haɗu da su suka tare ku to ku kashe su wa akhrijuhum kuma ku fitar da su daga gidajensu min haitu akhrajukum ta yanda suka fitar da ku daga gidajenku ai sai fitar da safai daga gidajensu suka azabtar da su azaba mai tsanani ba ga yadda ake faɗan azaban da suka yi ma Bilal ibn Abi Rabah ba Bilal sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dutse ake daurawa kan Bilal dutse mai nauyi cutarwan ya yi yawa ko fa kalmanin fadisi sun yi nufin ma ya mutu yana bauta ya mutu yana bauta kawai tun da cewa suka yi ba za mu yanta ka ba sai sai ka shi ka gindin da dino ɗari biyu wannan gindin da dinon su ne su ne su ne su ne su ne fansanta da dinon kuma sai sun girma sun yi yaya ana niyan ya ya ɗanci yana raye kuwa ba a da niyan waye zai tuka dabino jindi ɗari biyu kuma dabinon su girma har su kai wani daman da za a tsinci ƴaƴayensu kuma yana raye ai wannan kawai an nuna maka baka ya haƙuri wani za ka mutu kana bautan amma da zai faɗa ma annabi muhammadu annabi ya ce ka ce musu mun yadda mun yadda hakan za a yi su ba da jini suka ba da jini annabi da hannunsa maɗaukakiya ya shuka dabino ɗari biyu shi ne shehu bayan kaula a rajin lawa an wace cewa wa utika salmanin bi shauki na biyina wala ta sanaha lau malatar mujallada ya ce wato an yanta salmanu salmanul farisi sabila da ƙaunin annabi da yake ya ce wala ta sanaha lau malatar mujallada da a ce za ka cika littattafan duniya ka cika mujalladai da duniya da rubuta makaman annabi da mu'jizozin annabi ba za su kare ba ya annal ladina al-anbiya min khawariq bihi qad unilu ma unilu ya annal ladina al-anbiya min khawariq ko bihi qad unilu ma unilu li yuma da kalaka karamatin li ahli wilayati ko ko dai abin da ke kama da haka wanda yake cikin ina tsammanin daliyarsa wanda yake cikin sayrul qalbi sai sa fa mu an gama mana komai babu wani abin da zai zo ya daga mana hankali shegunanmu sun gama mana komai manzon Allah ya mana komai sahabbansa sun mana komai wa'annan waliyai da muka rike su sun mana komai mu mu idan ta Ibrahim sai dai mu ce alhamdulillah sabila da ko Qur'ani da mu fassara maka ba yanda za a yi mu fassara maka aya lami ba mu shigo da manzon Allah cikin wallahi ba mu ta ba ba za mu yi haka wa manzon Allah ba ba za mu yi haka wa manzon Allah ba sai sa komai aka yi sari mana sabila da muna biyuwa ta kofar manzon Allah sai Ibrahim yace ku fitu fi hadi bi tariqi ana fa kulluhum bil jazmi nalamuna وأشكر ربي ليس سري آخرا وأقدر أسلائي أهيل فنا yace yace yace an ɗauke masa habbaina da masoyana duk wani wahala sarƙaƙiya an ɗauke masa yace fa kulluhum bil jazna lamuna kowa yakan samu burinsa na duniya sabila da jazban da ke yi wa manzon Allah idan ya shiga jazba ya samu burinsa kawai yace wa ashkuru rabbi laysa sirriya akhiran yace ina gode ma Allah sirri na ba bakarara bane waliyai da yawa sun zo da suka zo sai suka tafi da sirrin su yace amma ni sirri na ya aibu ya ayyafa yace wa asdaru asda'i umina fana'a yace karamin mabiyana karamin mabiyi cikin mabiyana an ba shi fana'i yana fana'i cikin manzon Allah yana fana'i cikin ubangiji to shi yasa babu yanda za a yi ka ga mun fassara aya lani haka babu babu ambaton manzon Allah cikin ba za mu ji dadin haka ba eh kowane aya ma ai bayanin manzo Allah take wa akhrijuhum min haythu akhrajukum ku fitar da su ta inda suka fitar da ku wal fitnatu ashaddu min al qatl ko ku ban karasa mana bayanin Salman al-Farisi ba Salman al-Farisi manzon Allah da hannun kai suka da bino 200 nan matsarkaciya shekara daya ta dayyai annabi ya ce kaje ka je musu su zo ka'in suka zo kuwa shekara daya da bino ya girma ya yi ya'ya ‘ya'ya sun zuba a gonarsa ko ta ina. Haka ce lokacin da annabi sai shuka sai dina Umaru yana da shi ma sai shuka ɗan. Dina Umaru ya zo yana tale sai ina ina da bilin da ya shuka ina take ne sai kawai ya ganta ‘yan mutula ba ta fi zira'i ba. Shi wa ce maka wa ce maka abin da yi. Ai ba dai bane. Wannan annabi ne mu'jiza ce sai kuma waliyi ne ta ka karama ce dan haka karama ba za ta yi tasiri a gaban mu'jizan annabi ba. Ba za ta yi tasiri ba. aka salman al-farisi ya to annabi da sahabbansa sun ga cutarwa kala kala an fitar da su daga gidajensu an kwace dukiyoyinsu an an musu azaba an musu abubuwa na nau'in mudantawa kala kala amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rarrashe su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri jahila qaumuhu alaihi fa asbah وأصل إني دأبه الإبضاء البصير التي جهلت قومه متانا ثم تجاهل نكرش فأغضى في مدن الله يرنت إبن يأي كمان جيسان أنا إلا وأقل إني داما كما دول مزوائه دأبه الإبضاء الذي أن سميرنت إبن دنغني دموجا إلى أجل المحر فالله ينام سلمه وأخرجوهم منها فأخرجوكم والفتنة أشد من القتل fitinan da suke ciki na kafirci fitinan da suke ciki na cutar wanda suke wa muminai din ashaddu min alqatl ya kisan tsanani ya kisan zafi ya kisan girma kafirci da shirkan da suke yi a kashe su ya fi mutu wannan kafircin da suke yi din wajibi na fa ashaddu min alqatl ajibi na fa anan wajen ana nufin menene kafircin da suke yi da shirkan da suke yi wasu kuma sun ce alfitnatu a nan wajen ana nufi izayen da suke yi wa manzan Allah wa muminai ya fi kisan da za a musu zafi ya fi kisan da za a musu girma wala tuqatiluhum inda al-masjid al-harami hatta yuqatilukum fi Allah yana umarni wa manzan Allah da sahabbansa kada ku kashe su a jikin masallaci ne alfarman nan hatta yuqatilukum hatta sun kashe sabila Allah ya haramta yaki a cikin Makka sabila da ingantaccen hadisi daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ke nuni akan haramcin kisa haramcin zubar da jini a cikin garin Makka a hadisi daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya ce manzon Allah ya ce yau mu fashi Makka ranan da aka yi fatu Makka yace inna hadhal balada lallai wannan gari حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض sirran da Allah ya halicci sama da ƙasa ya saka garin ne alfarmani kuma ya haramta wato ƙetare iyaka cikin wannan gari fa huwa haramun bi hurmati Allah ila yawmil qiyamah shi din nan ne alfarma ne da alfurman Allah har zuwa tashin alkiyama wa innahu lam yahil lam yahil al-qisaru fihi ya bai halatta ba a cikin wannan gari shine Allah ya ce wala tuqatilu inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fihi kada ku yaƙe su a gurin masallacin Allah mai alfarma hatta yuqatilukum har sai su da kansu sun yaƙe su aka ce dalilin faɗan wannan kafiran ne suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine suka ce shin wai an halatta wai an haramta maka yaƙi cikin kwanaki wato cikin kwanaki masu alfarman nan an haramta maka yaki cikin garin makka annabi yake kware da gaske sai zaman to suna shirya da barbarun yaki din a kwanakin alfarma wanda zamu karanta su a gaba wanda Allah yake a shahrul haram a shahrul haram bi shahril haram eh a shahrul haram bi shahril haram wal hurumat qisas to a gaba ne zamu karanta wannan aya to Allah ta'ala ya ce dai wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram kar ku yaje ku cikin taki mai alfarma makka kenan hatta yuqatilukum fi sai su da kansu sun fara yaƙan ku a cikin wannan gurin in sun yaje ku kuma an halatta muku wala ta'tadu kada ku ketare iyaka ko fa in qatalukum faqtuluhum amma idan sun fara yaƙan ku a garin makka din to faqtuluhum kuma ku yaje su kazalika jazaa'ul kafirina yanda yanda aka ce muku ku yi din nan shine sakamakon kafira na'am fa in tahaw fa inna Allah
fa in tahaw fa inna Allah ghafurur rahim
fa in tahaw fa inna Allah ghafurur rahim amma idan sun haƙura sun bar kafirci sun karɓi imani فإن الله غفور رحيم الله ne gafara ne kuma mai jin kai ne amma idan ba su bar kafircin ba wa illa in sun ki kenan da akwai sharadi dalila da in anan wajen al-shar'iyya ce fa in tahu idan sun bari fa inna Allah ghafurur rahim amma akwai abinda za a kaddara a gaba idan kuma ba su bari ba to ya rasulullahi kai ma ba za ka bari ba har sai sun dawo zuwa ga kalmar la ilaha illallah shine wannan umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah ranar da sayyidina rasulullah ya tura sayyidina ali kaibara ya ba shi tuta wanda aka ce a ana gobe zai ba da tutan yace gobe zan bayar da tuta ma wani mutum wanda yake son Allah Allah yake son sa yake son manzon Allah manzon Allah yake son sa aka ce sahabbai sammako suka yi a kofar gidan manzon Allah tun da durdu tun da alfijir kowa yana burin a ce shi ne kowa na burin a ce shi ne domin sai dina umaru ne ya dawo ya dawo daga yakin ba a samu nasara ba amma sai dina umaru kabila da tashin da ya ji annabi ya yi na gobe zan ba da tuta ma wanda yake son Allah Allah ke son sa yake son manzon Allah manzon Allah ke son sa sai ga sayyidina umaru yana daga cikin wanda suka yi sammako da sassafe yana burin a mai da shi kai bara annabi ya fito duk sahabbai na ta sun igelgel na turare wannan yana son a ce kai za ka tafi annabi sai ya ce aina ali ibn abi talib aina ali ibn abi talib na na ali aka ce yana gida ya rasu lamba ai na fama da ciwon ido ma annabi ya ce ku zo da shi malamai suka ce cewa da yayi ku zo da shi bai ce ku kira shi ba alama ne na na ali idan zama bai iya budewa ya ga gabansa sai an masa jagora annabi ya ce ku zo da shi aka zo da shi annabi ya yi tofi a idan sayyidina ali yana tafiya idan ke na alishi kenan sai ido ya bude garau yayi tofi a idan fitna an sai ido ya bude garau malam wanda bai san wanda bai wanda bai so manzon Allah ba bai ji dadi ba Shehu Ibrahim yace alayka salatu Allah thumma kalamuhu fa aytum biduni al-hubbi fika mudayyan yace rayuwar da ba a saka soyayyanka a ciki ba an cuci rayuwa yace a ya jami alkhairat ya man ja'al wara fa sinni bi hablin la yura yatakaffahu ka hada ni da igiyan da ba zai yanke ba manzon Allah kenan to mu ba mu gama wani abun fadai ba a gurin wanda ba manzon Allah ba sinna ali sinna rasulullahi tofe idan yana tofe idan sai idan bude garau annabi ya bashi kuta yace ka tafi kai bara sinna ali ko komawa gida bai yi ba babu komawa gida ai kan manzon Allah babu maganar zancen komawa gida karban tutan yayi sai da yayi nisa ya tuna yana da tambayar da zai yi wa manzon Allah a maimakon ya juyo ya tambayar yana tafiya yake tambayar yace alama za uqatiluhum ya rasulullah akan me zan yaƙe su ya manzon Allah har sai ne yana gudu yake tambayar manzon Allah annabi yake hatta yaqulu la ilaha illallah kan yi tabbaje su sun ce la ilaha illallah wannan ke su fahimta hau amma idan suka tike gabarin kafirci suka tike gabarin cutar da mu'minai to fa inna Allah ghafurur rahim Allah ne gafara ne ne rahama ne ne jin kai ne Allah zai iya karban rangwamen su idan dai annabi ne ya kawo dai annabi ne ya kawo su yau a karatun mu na ashaba da sani wanda aka saka na mana kissan sumama ibn al-ufar wanda ya kace annabi sahabbai sun fi dari amma lokaci guda annabi yace a kamo shi ko a raye ko a mace aka zo da shi a raye sun sun kamo shi ma ba su san shi suka kamo ba annabi yace kun san wanda kuka kamo suka ce annabi yace su mama ne su mama ne ya rasulullah suka zara ta fadi annabi yace ku bashi su mama kai imani da Allah mujalika yace shi ba zai imani ba yace ba zan yi imani ba idan za ka kashe ni ka kashe ni in ka kashe ni ba ka kashe wato gajiyayye ba ne ka kashe basara ce idan kuma za ka ce in kawo fanka ne na dukiya to ni ba talaka bane zan iya fankan kai annabi ya sa aka ajiye shi annabi ya sa ki ce a dawo da shi yace su mama ka musulunta mu ya ce mata yace a ki ba zai imani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai ka tabi mun ya ce mata sai da ya kama hanya shi ya zaci yana tafiya zai ji tafiya tsif a bayansa da a masa irin yaudara ne na sarakuna ya zaci yana tafiya zai ji tafiya tsif a bayansa sai da ya je wajen gari ya ga babu mai biyo shi yace wannan wani irin mutum ne to nan ya zo ya fada a gaban manzon Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah da halaye manzon Allah ya karbi duniya fa idin ta haufa inna Allah ghafurur rahim idan sun fice sun haƙura to Allah ne rahma ne mai jin kai lokaci yayi ko ko da sauran tambaya ta'aziyya ta'aziyya malam Rabi'u Usman baba me yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bawan Allah duniya ta yi babban rashi masoyin manzon Allah ne masoyin ahlul baiti ne kuma shariki ne wallahi da a ce dukkanin masu yaban manzon Allah da su kai salanta da abin ya kawata yadda ya kamata kuma abin da zan ce a kansa shine ɗan ƙanƙani wannan mutum ba da tsananin fasahan sa ya karɓi zukatan mutane ba kuma ba da tsananin fasahan sa ya samu karɓuwa ba wallahi da tsananin tsarkake aikin sa Allah duk abin da yake yi yana yi ne domin alfarman wato domin neman kusanci da manzon Allah ba dan a sai shi ba ba dan a yabe shi ba kuma malami ne da yayi karatu dan na ji labarin an ce mufassiri ne yana fassara alqur'ani a gidansa don haka Allah ya masa rahma Allah ya sada shi da kakansa shi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai lokaci ya kare ba tambaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu gado abinda muka yi kure Allah ya fi mana Allah ya ƙara wa maulan mu shehi lafiya Allah ya ƙara wa maulan mu shehi nisan kwana Allah ya dawo mana da shi lafiya Allah ya karɓi ibadun mu alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malikul din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته